عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله ضمن شكوى قراتمنا الشفاء بتعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم لقى عند مقاطعه الثانية أن يصدق بقلبه ويدور مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم يدق بها جملة ولا استشهد في أمره ولا مرة آه نبي shine mutumin da ya gaskata aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ko da wila mahalahu kuma ya tsawaita mana jinkiri jinkirin sa mana imani yana na cikin zuciyarsa amma bai hurta ba wa alima ma yalzamu min shahadati ya san abin da ya lamsa shi na na kalmatu shahada ya yadda da Allah ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kalan ya digbi ha jumlatan bai taba hurtawa ba bai taba yin kalmatu shahada a fili aka ji ba wala tashara fi umrihi wala marratan bai taɓa magana da kalmar shahada nan a rayuwarsa ko da sau ɗaya ba to wannan fa haza ukhlifa fihi aidan shi ma an samu sabani a cikin sa fa qila huwa mu'minun li annahu musaddiqun ko suka ce wannan mu'mini ne tunda ya gaskata wa shahadatu min jumlatil amali dama furta kalmar shahada aiki ne a gaskatawa a zuciya shine imani mutum ya hurta a baki shi kuma yana da kashin ayyuka ne saboda haka fa wa asin bitarki hangayar mukalladin sai a ce ya saba wa Allah mana da rikin hurtawa din saboda haka ba zai dawo ma wuta ba za a fidda shi wakila laysa bi mu'minin hatta yuqarina abduhu shahadatan lisani wasu kuma suka ce a wannan ba mu'mini bane sai gudun nasa ya ya hadu ya rubanya mana ya hadu da shaida ta harshe ya zama ya hurta bayan ya ya yadda zuciya ya bulla sannan ya hurta sannan zai zama cikakken mu'mini idh shahadatu insha'u abdin wa iltizamu imani suka ce furta kalmar shahada shine fara na farko dai kudurtawa a zuciya sannan kuma lazamta shine yake lazamta imani mutum ya furta din to shine yake kulla shine yake tabbatar da kullin da yake cikin zuciya sannan kuma shine zai lazamtar da imanin mutum wa hiya murtabitatun ma al-ardi saboda haka furtawa da kalmar shahada tana daure ne tare da kudurtawa idan mutum ya kudurta a ransa to kuma ya furta da furtawan shine da yake haɗu haɗuwa da wannan ƙudurtawa wala yatimmu tasdiqu ma al muhlati illa biha gaskata gaskata cewa mutum ya yadda da Allah ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallama baya cika tare da dukkan kirin da yana akwai shi a zuciyarsa to ba zai yi ba illa biha sai an hada da furtawa wa hadha wa sahih wannan shine qauli wanda ya sahihi wa hadha nazmu yufdi ila mutafa'in al kalam fi al islam wal iman wa abuwabihima yace wannan kuma shine wani kaso ne wanda yake sadarwa zuwa ga magana mai yalwaciya in za a kawo shi aka ce za a kawo shi za a yalwata magana dole sai an shigo da fannin islam a shigo da fannin imani a kawo islam da imanu da kuma babobin islam da imanu sannan za a wannan din za a samu yadda za a gane shi wa fi ziyarati fihi ma wan nuksani da kuma yadda imani yake karuwa da yadda musulunci yake karuwa da kuma yadda shi imani yake raguwa ma'ana karuwar imani da karuwar islam da iman da kuma raguwar su duk sai an kawo waɗannan babobin sannan ce saboda haka shi kuma dama ya ce littafin ba zai yi shi mai faɗi da yawa yadda zai zai zama ya wahalar wajen karantawa ba wa hal tajazzi mumtanu ala mujarrad tazzi la sihu fihi jumlatan yace wa hal tajazzi wa idan mutum ya juz'unta ya faɗi mumtani'un don in yi juz'unta mana ko ya gudurta a zuciya ko kuma ya huta bai gudurta ba shine ya dauki juz'i kenan to shi wannan mumtani'un an hana shi ne alamu jarar tanzigi idan mutum har ya gaskata to lalle ne dukkan su a same su la yasihu fihi jumlatan wanda imani ba zai inganta gaba ɗaya ba a jumla gaba ɗaya inda aka samu juz'untawa inda ba samu an cika an hada furta kalmatu shahada da gururtawa zuciya ba in ba su hadu ba imani ba zai cika ba wa inna ma yarju ila ma zada alaihi min amali to yana dawowa ne zuwa ƙari ila ma zada alaihi abinda ya karu akan imani min amalin na aiki bayan imani ko dole a samu aiki akwai ayyuka da Allah ya dora wa bawa su kuma za su shigo aw qad yuradu fihi al-ikhlas sifatihi wa tabayyun halatihi ko kuma a za ya bijirar da imani sai imani yayi tare da sassabawa sifofin imani din wa tabayyun halati da kuma wato bambance bambance na halaye na irin na imani shine min quwwati yaqinin wa tasmimi itiqadin wa wudu'i ma'rifatin wa dawami halatin wa huduri qalbin shine ƙarfin imanin mutum a zuciya da kuma kyakkyawa mana tsarkakakken ƙudurtawa da kuma bayyana sanin ma'arifatin sanin imanin sanin yarda da Allah ɗin da kuma dawwamar da halin imani ɗin da kuma halartowa a zuciya wa fi basi haza khurujun an garaji ta'alifi idan muka ce za mu shiga waɗannan mu warware su gaba ɗaya daga waccan to zuwa har wannan ɗin a ce za a bayyana imani da halayensa da yadda yake da ƙarfin imani da kuma tasmimu itiqadin da bayyana ma'arifa da kuma dawamar da hali na na maganan imani din da halartar da zuciya to idan muka ce zamu shiga wannan wasu babobi ne za a kawo daban wanda za su fita ma daga buƙatar wallafa littafin mu tunda littafin mu mun wallafa shi ne akan ma'ana yaya za a san annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa da aikansa da sauransu wa fi ma zakarna gunyatu saboda haka zamu zamu wadatu da abinda muka ambata fi ma kasarna cikin abinda muka muka muke nufi insha Allah ta'ala faslun wa ma wujubu da'atihi fa idza shi kuma wajibin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi abi annabi sallallahu alaihi wasallama dama mun ce akwai wujubu da'atihi ma wujubu tasdiqihi akwai kuma wujubu ra'atihi fardil imani bihi farlancin imani da annabi sallama da kuma wujubu ra'atihi shine wannan fasalin da kuma ittiba'u sunnatihi to wajibcin biyayya wa annabi sallama musulmi duk musulmi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama farillanci wajibcin sa fa idza wajaba al imanu bihi wa tasdiquhu fi ma ja'a bihi wa da'atuhu idan dai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajaba kuma gaskata manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama dole a cikin duk abin da annabi ya zo da shi dole mutum ya gaskata to in dai haka ne to kuma yi wa annabi biyayya kuma shi ma dole ne yanda imani da annabi sallama ya zama dole wajibi yanda gaskata shi ya zama dole duk abin da ya zo da shi mutum ya yadda ma'ana bai da wani zabi duk abin da manzon sallama ya zo da shi musulmi kawai ya yadda to wannan dole ne tun da haka ne kuma to yi wa annabi biyayya kuma ya zama wajibi lianna zalika mimma ata bihi domin shi yi masa biyayyan ma yana daga cikin abin da manzon nan ya zo da shi cikin abin da Allah ya aiko shi ya kawo akwai a yi wa annabi biyayya sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa rasulahu ya ku mu'minai ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon sa biyayya wa qala a wata aya Allah ya ce qul adi'u Allah wa rasulahu ka gaya wa mutane ka ce musu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu biyayya wa qala har yanzu Allah ya faɗa wata aya yace wa atiu Allah wa rasula la'allakum turhamun ku yi wa Allah biyayya da manzonsa saboda ku samu rahama daga Allah wa qala har yanzu wata aya Allah ya ce wa in tudihu tatadu idan kuka yi wa annabi biyayya to kun shiriya wa qala har wata aya har yanzu ubangiji ya fara yace man yudiyar rasula faqad da Allah duk wanda yayi wa manzo Allah sallallahu biyayya to yayi wa Allah biyayya wa qala wata aya ma Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu abinda wannan manzo ya zo muku da shi to lalle ku rike shi inji Allah abinda ya hane ku kuma ku hanu wa qala wata aya Allah ya ce duk dai yiwa annabi biyayya Allah ya ce man yadi Allah war rasul fa ulai kama allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa sana ulaika rafiqa Allah ya ce wanda yiwa Allah biyayya da manzonsa to irin waɗannan mutane suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai har ma Allah ya ce wannan tafiya duk wanda ya shiga cikin wannan tafiya tafiya ta yi kyau wa qala a wata aya har yanzu Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa liyuda'a bi iznillah ban aiko manzo ba sai don ai masa biyayya da izinin Allah Allah ne ya yi izini dole a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fa ja'ala ta'ala da'ata rasulihi da'atahu manzo ubangi tabaraka ta'ala ya sanya biyayyar annabinsa shine biyayyarsa idan kai wa manzo Allah sallallahu alaihi biyayya to kai wa Allah wa qarana da'atahu bi da'atihi kuma ubangi tabaraka ta'ala ya hada ya rubanya mana ya hada biyayyar annabinsa da biyayyarsa idan aka ce an yi wa Allah biyayya in babu annabi Allah ba zai karba ba wa da ala zalika bi jazili sawabi Allah yayi alƙawari zai bada lada mai girma idan aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi biyayya wa wa'ada ala mukhalafati bi su'il iqabi Allah kuma yayi narko mummuna aka saba wa manzo Allah sallama Allah yake zai nan kuma zai mummunar azaba ga duk wanda ya ibin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wajaba imtisala amrihi wa ijtinaba nahyihi ubangiji ya wajabta bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nesatan abinda annabi ya hana قال المفسرون masu tafsirin Qur'ani suka ce wala immatu da'atul rasuli fi iltizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi suka ce wala immatu qala mufassiruna ka wala immatu da masu tafsiri da kuma jagororin addinin musulunci gaba daya sun hadu sun ce da'atul rasuli fi iltizami sunnatihi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin lazamcin sunnar annabi duk abin da ka san wannan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai gogari ka yi ta gogoro yadda zaka iya والتسليم لما جاء به da kuma sallama wa duk abinda manzo Allah sallama yazo da shi mutum ya yadda ya, ya karba sau da kafa wa qalu suka ce ma arsalallahu min rasulin illa farada da'atahu ala man arsalahu ilayhi Allah bai aiko wani manzo ba sai da Allah ya farlanta biyayya wannan manzo akan waɗanda aka aiko zuwa gare su mana duk wanda aka aika wanda annabi yazo kansa to lalle ne wajibi yayi wa wannan annabin biyayya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya aiko shi to wajibi ayi wa annabin biyayya wa qalu suka ce man yudi rasula fi sunnatihi yudi Allah fi fara'idihi duk wanda ya manzo Allah sallama cikin sunnonin annabi to lalle yayi wa Allah kuma biyayya cikin farilansa idan har mutum yayi wa annabi biyayya a sunnonin manzo Allah sallama to lalle an yadda yayi wa Allah biyayya cikin farilun Allah wasu ila sahalun abdullahi an shara'il islami an tambayi sahalun abdullahi da menene shari'ar musulunci faqala sai sahalu yake wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu yace ai shari'a ta gare nan Allah ya ce abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shikenan shine shari'a wa qala samraqandiyu samraqandiyu yace yuqalu ana cewa adiullah fi fara'idihi wa rasul fi sunnatihi ku yi wa Allah biyayya a cikin farillan Allah da ya farlanta ku yi wa annabi kuma biyayya a cikin sunnarsa wa qila aka ce adiullah fi ma harrama alaikum wa rasul fi ma ballagakum ku yi wa Allah wasu kuma suka ce ku yi wa Allah biyayya a cikin abin da ya haramta lalle ku bi Allah ku hanu da abin da Allah ya haramta sannan ku yi wa manzo Allah sallama biyayya cikin abin da ya isar muku daga Allah shi kuma dole ku bi abin da manzo Allah sallama ya isar muku yace ku yi ku yi abin da yake muku ku bari ku bari wai qalu ana cewa adiyu Allah bi shahadati lahu bi rububiyyati wan nabiyyi bi shahadati lahu bi nubuwati wasu kuma suka ce ku yi wa Allah biyayya ku yadda ku shaida cewa Allah shine Allah ku masa shaidar rububiyya shi rabbu ne ubangiji ne sannan manzo Allah sallama shi kuma ku masa biyayya ko da da da shaida cewa da shaidan annabtar annabi mutum ya yarda da Allah da da da allantakan Allah sannan ya yarda da kuma annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayoyi ne sai kuma hadisi حدثنا أبو محمد بن عتاب بن بجراتي عليه حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أداءني فقد أداء الله ومن أصاني فقد أصى الله ومن أداء أميري فقد أداءني ومن أصى أميري فقد أصاني فدعاة الرسول من دعاة الله wannan hadisi shi mai littafi alkali ya je ce abu muhammad ibn attabin shi ya ba mu hadisin lokacin da nake karatu a wajensa shi kuma yake hatim muhammad ne ya ba su hadisin shi kuma yake abul hasan ali ibn muhammad ibn khalaf shi ya ba su hadisin shi kuma yake muhammad ibn ahmad ne ya ba su hadisin shi kuma yake muhammad ibn yusuf ne ya ba su hadisin shi kuma yake al-bukhari ne ya ba su hadisin shi kuma bukhari yake ya karba daga wajen abdan ne ya ba su hadisin Abdanu ya ce Abdullahi ya labarta musu hadisin, shi kuma Abdullahi ya ce Yunus ne ya ba su labarin hadisin, wancan haddasana haddasana haddasana yawanci a cikin karatu akhbarana akhbarana akhbarana ko ba a cikin karatu ba aka baka hadisi zaka iya cewa akhbarana shi kuma ya karba ni daga zuhriyu zuhriyu yace akhbarani abu salmata abu salman salmata ne ya bata mini hadisin ibnu abdurrahmani shi kuma abu salma yace ya ji abu huraira ne yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya mini biyayya ya bi Allah wanda ya saba mini kuma ya saba wa Allah manzo Allah ya ce wanda ya bi wanda na jagorantar in nace wani a bisi in mutum ya bisi to ya bi Allah ya bi ni kai manzo Allah sallama ya ce duk wanda na jagorantar shine amiri ko kuma a ko kuma an koma amiri Allah ake nufi to shikenan wanda yayi wa sarki na biyayya shine Allah to yayi mini biyayya wanda ya saba wa sarki na shine Allah to ya saba mini qada'atu rasuli min da'atillahi saboda ka bin manzo Allah sallama yana daga cikin bin Allah izillahu amara bi da'atihi Allah ne ya umarni a bin manzo Allah sallama saboda ka fada'atuhu imtisalu lima amara Allah bihi wa da'atu lahu yi wa annabi biyayya to imtisalun bi ne lima amara Allah bihi ga abin da Allah ya umarni ga mutum idan mutum ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ya cika umurnin da Allah ya umarce shi da shi kuma yayi wa Allah biyayya wa baraka Allah wa kuffar fi zakati jahannama ubangiji yayi hikayan kafirai suna cikin wutar jahannama me Allah yace yace yawma taqallabu wujuhum fi nari yaquluna ya laitana adana Allah wa adana rasula randa randa ake juya fiskokin kafirai a cikin wutar jahannama sai kafirai suna cewa kai kai son su da ma sun bi Allah sun bi manzo Allah mana sallallahu alaihi wasallam fataman nauda ata kaga lokacin sun yi gurin da sun yi wa annabi biyayya kai su layan fahu mutamanni a lokacin ko wannan wannan gurin bai da amfani tunda da ba aisha duniya ba wa qala sallallahu alaihi wa sallama idza na'aytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fatu min masadatum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan na hane ku abu to ku ne take shi kar ku yi shi dama shi hani bari ake gaba daya idan kuma na umarce ku wani abu lamari to nan kuma ku kawo gurgurdon iko saboda ba kowa ne zai iya ki kawo yinda ake bukata ba amma dai ka kawo gurgurdon ikon ka to an san lalle ka bi ka biyayya wa fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah gara masa yarda anhu sallallahu alaihi wasallam wanda ya karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من دعاني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى manzo Allah sallama yace duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya yi suka ce ya rasulullahi wa zai ki shiga aljanna manzo Allah yace duk wanda ya yi biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna kenan wa fil hadith al-akhir as-sahih anhu sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi wani hadisi kuma ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace masali wa masalu ma ba'athana Allah bihi kama sallin rajulin ata qauman فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الأغيان فالنجاء فأدعه طائفة من قومه فأدلجوا فاندلقوا على محلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصباهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أدعاني وتبع ما جئت به ومثل من أطاني وكذب ما جئت به من الحق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na da misalin abinda Allah ya aiko ni da shi kamar mutum ne ya zo wajen mutane sai ce musu to fa ni na ga yaƙi da ido na lallai yaƙi yana shigowa nan wajen amma ni dama gargadi zan muku kawai bai abin da zan iya yi illa zan muku gargadi kawai shi ne anan nazirul uryanu ni mai gargadi ne kawai tsirarar gargadi nake yi ma'ana ba abin da zan iya taimaka muku da shi illa gargadi saboda haka fanna ja'a kowa ya nemi tsira sai ce to a cikin mutane wasu mutane sai suka bi shi a cikin mutanensa fa adlaju sai suka yi sammako suka tafi kwandala ga wala muhalihim sai suka yi tafiyar su kaga sun bar gari sun bar inda yaƙi zai zo kenan fana jar sai suka tsira wa kazzaba daifatun minhum wasu kuma daga ciki sai suka ƙarya suka ce ƙarya ne wa ya je su ba su yarda da wannan ba ba su yarda akwai yaƙin ba fa asbahu makanahum suka wayi gari inda suke ba su tashi ba ba su gusa ba wadancan sun tafi kaga sun tafi ai yaƙin ba zai same su ba su kuma sun zauna fa sabbahumul jayshu haka kuma yaƙi yayi musu sammako fa ahlakahum yazo ya halaka da su wai tahum bi ya tumbuke su to wannan shine wanda ya bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa zalika wannan masalu mana da'ani wanda ya ni biyayya wata ba ma jito bi ya bi abin da nazo da shi to shi ya kama hanyar tsira kenan ya tafi yaƙi ba zai shi shi ba wa masalu mana asani wanda ya saba mini wa kaza ma jito bi min al-haqqi ya karyata abin da nazo da shi da gaskiya na gaskiya to shi kuma ya zama an ce masa ga yaƙi yaƙi ya tashi yana zaune yaƙin ya zo ya ci shi wa fi hadisi al-akhar ya wani hadisi fi masalihi irin wannan hadisin kamar a cikin misalin da manzo sallama ya bayar yace kamar man bana daran waja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba da'iya dakhala dara wa akala wa akala min al-ma'dubati wa man lam yujib da'iya lam yadkhul dara wa lam yakul min al-ma'dubati فالدار الجنة والداء محمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا محمدا فقد دعا الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi yace misali na kamar misalin mutum ne ya gina gida sai ya sa abinci akusa daban-daban na abinci wana abinci ne a cikin kai a cikin a cikin kwanukansa an shirya abinci kala-kala sai ya kira wani wai sai ya aiki wani mai kira yace ka je ka kira min mutane su zo su ci abinci yace to duk wanda ya amsa wannan kiran in ya zo ai za a bashi ya shiga gida kuma zai ci wannan abinci wanda kuma ya ji amsawa to in ya zo bayan an riga an tara mutane masu shiga sun shiga shi daga baya ya zo ai ba zai shiga ba ba zai shiga gidan ba ko ba zai ci wannan abincin ba ya ce to gidan shi ne aljanna mai kiran kuma shi ne manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran mutane ku zo ku tafi aljanna ku zo ku tafi aljanna ga tashan an tana da ya ba abin da babu to sai wasu mutane suka yi da suka bi shi sai suka je suka shiga aljanna wani kuma sai shi ba zai yi ba yana nan yana har ya mutu da ya mutu shikenan sai ya je sai aka ce masa to ai lokacin da aka kira ka baka zo ba saboda ka bai sai shiga aljanna ba yace to saboda haka wanda ya bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bi Allah wanda ya saba wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya saba wa Allah yace shi Muhammadu shine ya raba tsakanin mutane a shine ya raba tsakanin yan aljanna da yan wuta faslun rabawa insha Allah wa amma wujubu ittiba'ihi wa imtisali sunnatihi wa al-iqtida' bi hadihi فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وجبتم بين من قال صلى الله عليه وسلم da bin sunnarsa dole a bi shi dole kuma a bi sunnarsa da kuma koyi da shiriyar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da wannan fasalin zai koyar to Allah tabaraka ta'ala dai ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ga ya mutane ya rasulullahi kace idan kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku وقال أو تعالى الله ياتي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله ياتي كي إيماني دا الله كي إيماني دا من الله صلى الله عليه وسلم wannan annabin ummi wanda baya rubutu baya karatu shine wanda ya imani da Allah da kalmomin Allah ku bi wannan annabin lalle za ku shirya in ji Allah wa qala har yazo bangiji ya ce فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شين إلى قوله تسليما الله يشي فلا وربك نارا إذا أبنجزنك لا يؤمنون متعني بذات إيماني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم sai sun yadda da hukunci sun miƙa maka hukuncin duk abin da ya faru tsakaninku tsakaninsu su dawo da hukuncin a wajenka sannan in kai hukunci sun mala ya jiru fi anfusihim harajan mimma qadaita duk abin da ka hukunta su zama a cikin jin dadin su mana ba wanda ya ji wani kunci a cikin ransa cewa hukuncin naka bai masa ba ko yusallimu tasliman kuma su su sallama su miƙa wuya duk abin da ka hukunta in ji Allah to in ba haka ba za su zama mu'minai ba ayyan qadu li hukmika su yi biyayya ga hukuncinka yuqalu ana cewa sallama wa taslama wa aslama duka idan qada idan mutum yayi biyayya ana cewa sallama yayi biyayya ya miƙa kai wa saslama ko duk istaslama shi ma dai ya miƙa kai wa aslama shi ma dai ya miƙa kai to saboda haka taslimu sallama ne mazdarin sallama ne sallama taslima wa qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya ce la kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera shine al-ayata Allah ya ce koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku game da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah nan ku bi shi ku yi koyi kyakkyawan koyi a gare shi amma ga wanda yake ƙaunar Allah yake ƙaunar zuwa tashin kiyama ya samu ranar lahira ya yadda akwai Allah akwai tashin kiyama kuma wa zakaran la kasira yana ambaton Allah yana wa Allah ibada da yawa to in mutum yana ambaton Allah da yawa yana wa Allah ibada da yawa ya yarda da Allah ya yarda da ranar tashin kiyama to lalle ya bi annabi in ji Allah sallallahu alaihi wasallam قال محمد بن علي الترمذي محمد بن علي الترمذي يأتي الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته yace abin da ake nufi da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-uswatu fi rasuli al-ittiba'u bihi mutum yayi koyi da annabi wal ittiba'u li sunnati da kuma yin biyayya ga sunnar manzo Allah wa tarku mukhalafati da barin saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama fi qawlin aw fi'lin abin da annabi ya faɗa ko abin da ya aikata dukkan mutum ya saba wa qala ghayru wahid min al-mufassirina bima'anahu kuma masu fassara ma da yawa sun faɗi wannan ma'anar wa qila huwa itabu lil mutakhallifina anhu wasu suka ce ma wannan ayar da aka ce lagar kana kun fi rasulullahi sallallahu hasanatun to ma'ana ana zargin wanda suke saba wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qala salim fi qawlihi ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim qala bi mutabati sunnati salu kuma ya fasara wannan aya fadin Allah ta'ala da Allah yake siratal ladzina an'amta alaihim qala shi salu yake fasara wannan ayar bi mutabati sunnati biyayya bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine in ka bi sunnar manzo Allah sallama shine ka bi tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima fa amarhum ta'ala bi zalika Allah ya musu umarni su yi biyayya su yi biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'adahum al-ihtida bi ittiba'ihi har ya musu alƙawari duk wanda ya bi sunnar manzo Allah sallama to lalle ya shirya da bin Allah din لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق دون الله تبارك وتعالى يا أيكم من صلى الله عليه وسلم da shari'a da addinin gaskiya lizakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata don manzo Allah ya tsarkake mutane ya koya musu karatu ya koya musu littafi ya koya musu littafin da Allah ya saukar shi ne alqur'ani ya koya musu kuma shari'a da take cikin qur'ani ita ce hikima wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma manzo Allah ya shirya da su zuwa ga tafarki madaidaici wa wadahum mahabbatahu ta'ala fil ayati al-ukhra wa maghfiratahu Allah ya yi mutane alƙawari za su samu soyayyar Allah din mana Allah zai so su a wata aya kuma Allah zai gafarta musu idan taba'uhu idan suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa atharuhu suka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahwa'ihim suka bar son zuciyarsu suka suka bi abinda suka zabi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi wa ma tajnahu ilayhi nufusuhum suka bar duk abinda rayukan suke karkata zuwa gare shi suka bar shi suka kama na annabi wa anna sihata imanihim bin iyadihim lahu kuma ingancin imanin mutane ya tabbata ne da da jawuwansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jawo ya miƙa lamarinsa zuwa ga manzo Allah sallama to shine wanda yake mashikakin imani waridahum bi hukmihi kuma suka yarda da hukuncin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wa tarki itiradi alaihi suka bar bijiran masa mana banda duk abin da ya faɗa kar su ce wasu ba su yarda ba waru ya alil hasani anna aqwaman qalu ya rasulullahi inna nuhibbu Allah fa anzala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah al-ayata fattabi'uni yukum lahu an rawaito daga Hassan yace wasu mutane ne suka zo wajen manzo Allah suka suka ce ya Rasulullahi muna son Allah sai Allah ya saka da wannan aya ce in kuna son Allah ku bi manzo Allah sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunuban ku waru ya an rawaito ma annal ayata nazala fi kabin al ashrafi wa ghairihi wannan aya ta sauka ne game da kabin al ashrafi da wani samana shugaban Yahudawa din nan wa annahum qalu su Yahudawa suka ce wa inna abna'ullahi wa ahibba'uhu wa nahnu ashaddu hubban lillahi suka ce ai su yahudawa su jajan Allah ne kamar jajan Allah suke wajen wajen wajen son Allah kuma su masoya Allah ne kuma su suka fi kowa tsananin soyayya ga Allah sai Allah ya ce a fa zara Allah ayata Allah ya sauka da ya ce to in har sun yadda sun ce su sun fi kowa son Allah kuma Allah ya fi son su to su bi annabi duk wanda ya bi annabi manzo Allah sallama shine wanda Allah yake so shine kuma masoyin Allah amma idan suka yi manzo Allah ba su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب